لك أنت السميع العليم إيه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد دلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم قدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اهدر لنا بهذا المهدر وساله بنظرة تأتي لنا بالظفر جيجي مني بيان cewa shi ubayyu bin khalab shi ne wanda ubayyu bin khalab shi ne wanda ya batar da ukubatu bin abi mu'aydin da ukubatu ya musulunta kuma ya batar da shi amma ya sa ma bayan bata ma ya je ma ya hauka kuma ya rashin kunya ya yi abubuwa wanda dai duk ƙarshen su ya zama wuta to shi a wuta Allah yake ba mu labarin gaibu abinda shi wannan ubai umar ya cibi ne abi mu'ayyid din wannan ubai cibi ne abi mu'ayyid din zai faɗa ranar lahira ya daga abin da yake ta faɗa din nan cewa ina ma bai riki wato umar ya cibi ne khalafin ba yake faɗa kuma laqad adallani an zikir shi ya fatar da ni ga qur'ani shi ya fatar da ni ga musulunci na shi ya fatar da ni ga bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'da izja'ani bayan ya zo mu sai ubangiji ya faɗa ta dama wa kana shaitan bin sani kazula shi dama shaitan na mutum da na aljan din ya kasance lil insani ga kafiri ba ga mumini ba ko inna ibadi laysa laka alaihim sultan akwai bayan Allah da shaitan ba shi da karfi a kansu ba shi da iko a kansu shaitan din mutum da shaitan din aljani din Allahumma ja'alna minhum Allah ka sanya mu cikin wa'annan mutane Allah yake cewa shi daman shi ya kasance da insani da kafin ga ɗan adam kafiri kazula mai taƙar da shi ne da an ya turukahu shaidan ya guje mashi wa ya tazarra aminu inda bala'i ya nemi tsari da shi ma a wajen bala'i ranar badar shaidan ne kamar suraqatu bin malik shine akan gaba shine ayyo ba wanda zai isa rinjaye ku shine akan gaba yana dai musu hudu ba shaidan sai da ya ga mala'iku sun fara tashi kawai zai zura da gudu wanda ga cikin kamar ya rike shi ya haure shi da kafa yace ba ruwa na da ku ni na ina ganin abin da ba ku gani ba kuma mala'in da yake sauka bane sai da kansa ya je ya fada a tekun jidda yana daga hannun Allah alƙawarin da kai mu baka ce za ka halaka ne ba sai tashi kiyama amma wannan bala'in da na ga yana sauka har shi sai da ji tsoron alƙawarin ma zai tashi duk da baki daya to kuma haka zai in an yan aljanna sun shiga aljanna Allah ya samu a ciki in yan wuta sun shiga wuta Allah ya kiyaye mu to kuma ya aka ba ma mun bar shi dama shedan wutan ne ko Allah shi dama shedan ne ai wutan ne har kuma bari za a samu a wuta ga me bai su zafi kenan kuma ya yan wuta hudu ba to jama'a dai kun ga dai yanda aka tsinci kai ai Allah ya aiko annaba sun ga bai hamu abu ko sai ma na zo na ga to Allah ku ya hakuri wallahi ku ya na to Allah ya hakuri to an ce wannan hudu Allah ya kiyaye maka Allah ya nuna mana wannan hudu ba albarkar manzo Allah ta annabi za mu gani da kalimomin sa aljanna ku yi hakuri ku yi hakuri an ce wannan hudu ba kafin kutan ma za kafin kutan ma za kuma duk shekara dubu saba'in na kwanakin Allah na lahira din in an yi sai Allah ya yi wa annabi Adamu ado duk ɗan adam su biyo bayansa su ma ‘yan wutan shekan ya biyo bayan su Allah ya to yau da in Iblis ya yi wa Adam su da na ya ce muku duk wuta daga kowa a dana ce ban yi abu na sai yanzu ki a koma Allah ya kiyaye to wannan ji ya so nauyi ne na azaba Allah ya san a ikonsa ba zai zuba duk gaba ki amma wajen wajen a ƙara azaba kana ganin ba abin da ya rage yana da shi a nan ga yayi wannan ya ce yayi ko kuma ya ce yaki haka yanzu ba bala'i irin wannan Allah ya kiyaye da zai ga baki da to
وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rabbi ya ubangiji inna qaumiya mutanen nan na quraishawa ita ka zo hazal qur'ana sun rike wannan alqur'ani mahjuran matrukan abun bari shakahu ila kaliki manzala ya kai karar mutanensa zuwa ubangijinsa duk gaba kida ita ka zo alqur'ana mahjura ai matrukan sun bar shi duk gaba kida to Allah Allah ya bayan haka Allah ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai hakuri makan da ƙuraishawan 'yan wannan zamanin 'yan kaɗan ba su karanta har duniya ta shi za a rika karanta ƙur'anin ana haddace shi ma ba adadi ma duk ga baki ɗaya duk ga baki ɗaya to bale haza saboda haka saboda wannan magana kuma na hasharu shari'a ta hana an ya kuna inda ahadul mushafu mutum ya zama yana da ƙur'ani wala ya ta ahadu bil qira'ati baya karanta shi a'a in kana da qur'ani ka ajiye kyau kowa ya zama yana da qur'ani saboda littafin sa ne zuwa ko ka san me ko baka sani ba ko ka iya karanta ko baka iya karanta ba ko baka iya karanta buɗa ka duba ma ka ji daɗi shikenan ka rufe ka duba ka duba ka buɗa ka duba ka ji daɗi da bare kuma ko ƙasa din nan ka iya karanta ko daga sabbi ka iya karanta ido ɗaya din nan to shikenan ka dinga buɗa ka karanta shikenan ka rufe shi ne ƙur'ani kuma ya ishe ka duniya da lahira kowa iya inda ya iya karantawa kuma iya ɗan lokacin da yake da shi to ya dinga abu kar ya zama ba za a kalle shi ma ya shekara shekara sai ramadana ramadana ya yi kyau dai amma dai an yi sakaci kwarai da gaske to ya dinga duba shi haka to ya dinga duba shi ko in yana da ƙur'ani in ko baya duba shi ma haka annahu ta'arrada li tarki alqur'ani kamar ya bujira ne zai bar qur'ani kullu mushafin lahu haqqun kowane qur'ani yana da haƙƙi ala maliki abu sawan da ya mallake shi an yata ahadahu ya dinga bibiyar sabil qira'ati da karatu bi ba'd al-awqat a wa'insu lokuta ba a ce ba ka da wani aiki sai karatu ba haka ake nufi ba in ka gama dan kasuwanci ne ko gama dan lokacin ko kafin ka fita ka buɗa shi ka dan karanta in ko in ka dawo ka buɗa shi ka ɗan karanta ya inda ka iya karantawa abin sauki ne da shi duka baki ɗaya to ka dinga karanta shi in kana mushabani in ma qur'ani bi ka ajiye to ka buɗa wancan wata rana ka buɗa wancan wata rana ka buɗa wancan ka buɗa wancan ka buɗa wancan ka buɗa wancan ba ka rike ɗaya kawai shi ma ɗaya ran ado ba a shi ma zai ce to shi ma mai laifinsa a an kai karatu da wannan to ɗan wancan kuma asibu in kai da wannan ka yi da wancan in kai da wannan ka yi da wancan in ba haka ba ita raka da shi ka shi masallaci ka ka ajiye shi ba ba ka da ga wani ɗaki da ƙur'ani wajen goma to ko wajen kaza kaza yana da kyau in ƴaƴanka ka ajiye wa in yaji yayi kyau ba hana irin wannan ba amma in kai karatu da wannan goma ka ɗan wancan goma ka ɗan wancan goma in sauka kake to in ka bari sai ka yi sauka da wannan din to sai ka fara da wancan sai ka fara da wancan sai ka fara da wancan duk gaba ki da a sauƙaƙe ba wai ana nufin ka je ka yi a wahalar da za ka gundule ka kuma gudu ka bari ba haka ake nufi ba duk gaba ki da to shikenan in kana da guda biyu sai ka dinga in ma uku ne da kai duk ko nawa ne da kai in kana mushafa ne in qur'ani bi ne da karau fi haza kai karatu a wannan taratan wani lokaci wa taratan fi haza a wani lokaci kai a wannan wa kazalika man hafiza shay'an min al-qur'an haka wanda ya haddace wani abu na al-qur'ani ko sura ka haddace ko me kaka bari ta zube ka ta karanta ta kai ta karanta ta amma wa kazalika man hafiza shay'an min al-qur'an wanda ya haddace wani abu da al-qur'ani wata gafala ya rafkana anhu gare shi hatta nasiyahu har ya manta shi ya kullu fi hijran shi ma zai iya shiga cikin wannan aya shi ma ya bar qur'ani ya kula rasul sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗar ma ma'ana ba abinda ma'anar sa kaza hadisi ne shi bai shi da ma'ana kuma iri ɗaya ce ne da nasu ba inna akbar al-kaba'ir yana daga babbar laifi yana daga mafi girman laifi an yi hafiza ahadun ayatan wani ya haddace aya min al-qur'ani da qur'ani summa yansaha sannan ya bata ya ƙulul ulama malamai sun yi magana a nan wajen yansa haɗin nan ya manta ta da hadisi ya faɗa ai ya manta ta hatta la ya ƙadiru an ya ƙara a hakin mushafi har ma ya ɗau ƙur'ani ba zai iya karanta ta ba sai ya karya ta shi ake nuni bayan nan da nan ta gudu qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fura kuma gudu ya fura dan kwana biyu in baka karanta shi in ka zo kace zaka yi tilawa sai ka zo da izu 20 ya gudu kana nan kuma gashi sai ka kuma dawowa ka kuma abu dan haka ba a san a bashi daga baki da dan haka ba a so a bashi to ma'ana yansa a nan wajen har ya zama ba zai ma iya takara din ba ba zai ma iya karanta wannan aya ba duk gaba da ikon Allah mun ga wannan zamu Allah ya ji kansa wani daga cikin manya sarakunan Saudiya din da duk gaba ko aya ɗaya ba zai iya karanta duk gaba wannan wanda ya rasu Allah ya amshe shi amma zai mutumin kirki ne da kuma kuma bai cuce shi ba zai iya bin wani alheri a dai ko aya ɗaya ba zai iya karantawa ba duk gaba ɗaya to kaga shi hadisin yadda ya zo an anas bin malikin daga anas dan malikin kara tirmidhi ya ya fitar da shi anas dan maliki ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce uridat alayya ujuru ummati an gangara a gare ni an kawo mun an nuna mun ladan al'ummata hatta alqazatu har ɗan tsinke ko ɗan wani ƙaramin farce, kaza kwanta ake cewa kaza. Amma sai laraba suka amfani da shi, duk wani ɗan abu da ka raina, ‘yan wata ‘yan gutsuran fata ƙafarka, ɗan wani gutsuran farcenka, ɗan wani gashi da hancinka, ɗan wani ka jefa shi a masallaci. Ka fitar da shi a ga aljihunka na, in gutsuro shi ka yi tashi cikin aljihun, aljihunka ne dozbin din. kwandon shara ɗin ba masallaci ba za ga wani a masallaci ya gutsuro can ya gutsuro can ya kuma kuma ya murmushe a masallaci ya abubuwa duk gaba gida wannan laifi ne kwarai da gaske duk abin da ka gani sa a cikin wani to an nuna min ladan al'umma ta ban ga lada ba in hatta hatta kazatu har an tsinke ɗan kaɗan ka gani a masallaci ɗauke shi ka je ka yau ko ka sa aljihunka an ka fita ka yau duk gaba gida har ɗan tsinke yukurijo har rajulu da mutum zai fitar da ita min masjid daga masallaci wa urdat alayya dhunubu ummati an gangara min da an kawo min zunubin al'umma ta na gani alam ala zamba ban ga zunubi ba a zama min surati mafi girman sura min alquran da qur'ani aw ayatin ko aya utiya ha rajulun da aka ba wani waje ita ya haddace ta summa nasiha sannan ya bata to malamai sun ta magana i dole ne annabi ya faɗi haka sallallahu alaihi wasallam da qur'anin nan nan shari'a mu take nan alherin mu yake nan koma mu yake to mutum ya manta shi duk da baki da akwai wani san ma dama bai kama hanya Allah bai biyo da shi ta hanyar karatun ba wanda ba da shirka ba shi ma ya fara shi ma ya yi kokari ya dinga karantawa ko ya kokari ya haddace wani abu wanda zai iya ga abubuwan tsari nan ga abubuwan neman arziki nan ga abubuwan kaza nan ga siyasi nan ga su tabara manzo Allah sallallahu alaihi na so a ce tabara tana zuciyar duk wani daga cikin al'umma saboda za ta yi ma maganin azabar kabari da alherai ta kawo ma alheri ɗari ce ita karai duk gaba gida ga surori na ko saboda sallah dole ne mutum ya ɗan samu wani abu da zai haddace saboda ya dinga yin sallah ba ba an ce wai dole ya ba aiki ya bar wani abu sai ya haddace qur'ani duka ba haka ake nufi ba to kuma ya samu ɗan wannan yana kallon ga wancan qur'ani ne gaba ɗaya da shi ya haddace shi ya dan samu dan karan kuma ya sakaci ya wasa da dan karan na ya ga wannan ya daga cikin sakaci duk gaba gida to kuma suka ce wannan hadisi ma'ana dai eh fada ne kwarai da gaske saboda ai akwai zunubin da ya fi wannan akwai shirka akwai tsaji akwai mubiqatu manya manyan zunubai eh to duk gaba gida to ma'ana dai shi ma an sa shi a ciki duk gaba ki da to mutum ya yi kokari da yin a dinga karanta Qur'ani kwarai da gaske duk gaba ki da to kuma wannan ma duk wani abu ma na ilimi da ka haddace ka kai wasa da shi yanzu duk wani ma abu na alheri na ilimi da ka haddace wanda za ka yi amfani da shi wanda kan za ka yi amfani da shi duniyar ka da lahirar ka sabida ne sun ce in ka haddace abu ya zama naka yanzu in ka haddace abu ya zama naka in kana gida a kwanta in ka karanta in kana kasuwa a karanta in kana masallaci ya karanta in kana ina ne ma a karanta in ka mutu ma yana tare da kai a kabarin kai ta karanta ka amma da wani littafi za a kabari ka ce za ka huta ya karanta don haka yanzu ka kaddara cewa ka mutu to me za a karanta sai ka duba hadari yanzu duk tilli gaba da dan abin da cap cap ka haddace din shi ne naka shi za ka je karanta a cikin kabari duk gaba ke na alheri da haka duk mutum abin da ya karanta ya haddace na alheri bare qur'an nan to ya rike shi kwarai da gaske to kuma ina ma haddata to sai ai ta kokari ka abari ya zube ko ya zube mun ga da yawa wanda zai zube din ma sai sun dawo kuma sun ƙara mai da shi sai sun dawo na ga mutumin da an ce ya mai da qur'anin sau uku sahufu ya je sana'a ya kaza kaza ya manta qur'anin ma ya zube ga baki da sai kuma dawa makaranta ya kuma mai da shi ya kuma tafiya ya je sana'a ya kuma mai da shi amma dai kuma ya rasu da da kayansa ya daga abin da zai sa mutum ya rasu da shi mutum ya dinga takara yana musaffa abinsa ya dinga takara babban abu kana takara kana tilawarsa kana takara kana tilawarsa kana da ka yi haƙuri kai Allah ya ki taimake ka ya baka littafinsa tunda ga shi ka haddace duk gaba ki da tumatar da wannan ake yi ba ku wanda zai ma ma har ma ya zama to ma ba za ka iya takara ba ai kuma hadari ya samu Allah ya sauke to haka malamai suka ce a tare da dura an ya kara a hatul mushaf haka zai iya takara ba ha ba rubba ma la ya kaushe ya ce mun gode Allah wannan da kadan yake samuwa kadan za a ce ma da jima a ya manta ma haba zai iya ma karantawa a takarar ba To, ita ka zo azal Qur'ana mahjura, sun riki wannan Qur'anin mashukan abun bari.
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين Wasu zalika, kamar da Allah laka aduwa, kamar yadda muka sanya maka makiya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam min mushriki qaumaka daga mushrikan mutanenka daga kafiran mutanenka kamar yadda muka sanya masu Abu Jahil suwaye aka koma Madina ma aka je aka haɗu da wani duka baki da haka dai har tashin kiyama ko to ja'alna bi kulli nabiyyin haka muka sanya ga kowane annabi qablaka kafin kai addu'a maki min al-mujrimin min al-mushrikin da kafirai fasbir kama sabaru da yanda suka abin kai mai hakuri ya Muhammad wannan sunnan mu ce ma'ana aikin mu ne cewa duk annabi ina zo sai mun sa man baki haka muka sa annabawa haka kai ma muka sa muka sa ma to shi kenan yadda suka yi haƙuri kai ma ya haƙuri.
وكذلك يأتيك هاديا ونصيرا Ubangiji ka ya isa ya isa gare ka ya Rasulullah hadiyar mai shiryawa wannan siran kuma mai taimako. Ubangijin ka ne ya shiryar da kai, Ubangijin ka ne mai taimakon ka ala a da'i ka abu samun kyanka, ai shi kenan sai ka huta ko. Adatan lahi, wani yana daga cikin al'ada Allah, tabaraka wa ta'ala. Shi ne kuma sunna, in an ce sunna Allah yanda ya shirya halitta. in an ce suna manzo Allah aikinsa sallallahu alaihi wasallam aikinsa sai malamai suka ce abin da yayi ko abin da yayi horo ko abin da aka yi a gaban sa ya tabbatar da kalili din nan duk duk gaba ki da wannan shine sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce tun daga haihuwarsa har zuwa mutuwarsa duk abin da ya sunna sa ce sallallahu alaihi wasallam to adatan la yana daga al'adan Allah tabaraka wa ta'ala annahu la yansibu khalifatan Allah ba zai kafa khalifansa ba ba zai kafa wani ɗan adam cikakke ba illa wa nasaba lahu aduwa min al akadi sai ya sa man maki daga manyan ma wal asagir da kananan ma duk da baki da sai ya ɗanɗana. sai an taso man da maki daga manyan ma da kananan da anna Allah tabaraka wa ta'ala domin ubangiji tajalla li adama ya yi tajalli ga adamu wa ja'alahu khalifatan Allah ya sanya adamu khalifarsa inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya khalifa na akan ƙasa shine Adam ko ko Adam fakar da Iblis min jihati shimali idan ka ce Adam a hannun dama yake sai Allah kuma ya fito da Iblis a hannun hagu a gaban sa aka kera Adam ma da komai da ya zo makiyin Adam wai shi Adam ma Allahu akbar kowane maki in kowane mutum makiyinsa in shi mutumin ya mutu ko makiyin ya mutu a shi ne an gama banda Adam shi makin sai nan dare har tashi kiyama in dai dan adam yana da zuriya to to makin sai yana ya gama da adam ya biyo ya biyo ya biyo haka da dinga bin sai ran da aka ce ai an adam an haifi dan autan adam wanda daga shi sai dai a tashi kiyama shi na shi ne ya ce to ya gama aiki bacci Allah ya ai ba so ganin maki irin wannan ba ko kuma tanan zai nuna ma wannan kalifancin har yau yana tunda ibnu wannan kalifancin yake wa bakin ciki wannan kalifanci yake wani ce to sanar zai nuna ma har yau yana duk gaba ki da to adamu kenan ko ko adamu fakar da iblis min jihati shimal shi kuma iblis ya fito ta hagu wa sara aduwan da adamu ya zama maki ga adamu haza adu wannan makiyi ne haza adu wannan makiyi wanda shine iblis din nan bi sababihi saboda shine kuma rufi darajatu adam aka ɗaukaka darajar annabi adam alaihi salatu wasalam hatta wasala ila ma wasala ilayhi har ya kai inda yake kuma ikon Allah makin shi zai hana ka bacci ya sa kai ta kokari ka yawa shi kuma haka kai matsayin da Allah ya shirya ma sai ga kuma wani amfani da ba ka da shi sai ka kwanta kai sakaci kai barci yanzu duk duniya masoyanka ne ba ruwanka da su ba ka jin nauyin su ba ka damu da su ba amma da haka wani maki dai ka kasa barci kenan da wani abu ya same ka shi za ka tuno da wani abu za ka ci da Allah kuji da kawwa ne ya ji da Allah kawwa ne a ba ka damu wasu duniya da dai masoyanka ne wannan shi ɗayan nan ya hana ka barci ya hana ka hutu zuciyarka da kullum a cikin dabar fata a cikin da kaza kaza to Allah da za ka zama kai kai ka ba za ka rasa mage ba wanda zai ci ba shi da shi amma kai fitar da shi daga zuciyarka to sai ka huta duk ga baki da duk duk ga baki da to sai Adam ya kai abin da Allah ya rubuta mai kai wal adu al adam maki yazdadu suqudan yana ƙara faduwa yana ƙara ƙeya yana faduwa kai kuma da yake ci al'ada Allah kuma sai Allah ya goyi bayan ka sai Allah ce da ni ake bare ma an kuma na Allah ne man adani waliya faqad azantuhu bil harb duk wanda ya gaba da walina Allah ya ce to a gaya man na daura yaki da shi na daura yaki da shi waye walin nan da in kai gaba da shi Allah zai daura gaba yaki da kai hadisin ya faɗe shi shine wanda ya faɗi lansa kuma ya ɗauna filolin alkhairi yana yi har Allah ya so shi da Allah ya so shi sai Allah ya zama jinsa Allah ya zama ganinsa Allah ya zama hannunsa Allah ya zama kafarsa duk gaba ki da ragowa ya zama zuciyarsa ya zama harshensa ragowa ma ya zama shi gaba ki da duk ma'arifa ta kare ana duk ma'arifa ta kare ana duk gaba ki da ma'ana arifi masanin Allah na Allah mutumin kirki ka ce za ka hau gaba da shi haka kawai to Allah ya ce sai da bashi kuma zai kallon ka ma to ai dole Allah ya taɓa masa yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa kare wa kansa ba shi ubangijin sa yake duk abin da ya aka ba da haka shi ma kuma duk abin da ya sa ubangijin sa yake masa duka amma da kaga da kai mu ba za a yi mana kaza ba mu din za a yi wa mu kaza ka ne sai Allah ya baka da kanka kowane annabi shi yake kare wa kansa amma da Allah da ba shi da kansa ma bare ya kare kansa Allah lawan shi yake kare masa ka ji sirrin Allah ya shiga ma yaki amma inda kai kana jin da kai mu ba mu yarda ba mu sai to kuma Allah zai zai baka to to to tunda baka iya barin baka zai gaba gida wancan wanda wanda ake cewa mun dari arba'iyar gada ne ba ma fada ba ma kaza kaza sai dai mu je mu kama ya labihu ai kenan dan ba ka mai alidi ya kaga ni ladidi yana mana da mutum ya taso ya gama jikin sa kuma ladidi ya buge shi ai ba rauni bane nan bawa take ka ce Allah mai iko kai mu iblis ma in ya taso na a'udhu billahi minash shaitani rajim ubangiji muke kirawa duka baki da duka baki da to al'adar makidin nan yana ƙara bala'i yana ƙara faduwa kai kuma kana sama kai kuma kana sama sai ya ga ba zai shi ne ganin Allah da baki da ai kai din ma wata addu'a ka ce ko wani karfin ka ne to ai shi ma yana da addu'a yana da karfin sai ya zara kure lamba kaliman Allah maza tajallin Allah addu'a ko tsafi zai komai a kan e ma arifa shabai da hagan shayatin jinsu da waljinnu su haɗu ka gani ba mun da su iya saboda kai ko kallon su ba ka yi ko kai ma ka gaba fa karfin ka ba ne ba fa karfin ka bane inda aka baka da su rana ɗaya an buge ka an gama sai ka baki da karfin Allah ne tabaraka wa ta'ala to shikenan yana ƙara gabar yana ƙara sukuta faruwa ya zaɓi sukuta wa halaka yana ƙara halaka wa buɗan yana ƙara nesa da Allah kuma yana ganin kai ka jawo ai kai ka hana shi ai kai ka za to shi kenan sai a ce Allah ba shi da kowa ne kai kai ne kai za ka shiga hadara shi ba zai shiga hadara ba yanzu kenan haka ne za a je hamma kuma ya faɗa inda ma kumbusi ba zai iya ba a uzun lillahi li'anna man haraba waliyan lahi domin duk wanda ya ya yi waliyin Allah haraba Allah shi kuma Allah zai yaƙe shi saboda wannan hadisi babba hadisi ingantacce man adani wa liya faqad azantu bil harb har zuwa ƙarshen hadisi wata ala min nuhi dan haka Allah ya sanya wa annabi nuhu alaihi salatu wa salamu kan'ana dan annabi nuhu kan'ana wanda da ɗansa tara kafin ya zama kafiri wa adu nuhu kuma shi zama babban bankin annabi nuhu ɗansa ne duk gaba ki da Allah ya halakar da shi a ruwa to fa kuma fa maki ba bai fasha ba al'ada ce ta Allah duk wanda ya ɗau wannan hanya ba zai sha ba. Shi kuma bawan Allah al'ada ce ta Allah in ya haƙuri zai sha wuya tun ba ba zai sha wuya tun ba. Wani ma zai halaka. Faka ayyin min nabiyin kutil. Nawa aka kashe annabawa. Amma ma a umar biyu na ba ma ƙofu wa mastaka tare da su akwai ɗan ba ta gani. Rubiyai a rufai tare da su. Basirawar yau ba su ce ta dama ba shi ne a gabanmu ba Allah ne a gabanmu. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت أي لا ولا شيء الله ne Allah ya saka da alheri amma yanzu ma muka ƙara kafuwa to bi kenan wanda amma wanda zai ce a to to tun da wani ya mutu kuma ai shi kenan kuma mu ma bari mu kafa ne na ci babba ki wata ba bai sai na ka sa gaba ba da ba bai sai na ka sa gaba ba amma bi dama yana ganin wannan abokin tafiya ne kawai shi ne ya jawo da kan alheri amma wallahi da zai ce ma ya matsa ni gaba zai rubiri kenan duk gaba gida kuma su diki kenan duk gaba gida da wanda ya nuna ma hanyar zai da ce ka wallahi kada ki ta wallahi ni fara gaskiya ne a yanzu ma na ƙara rikewa duk gaba gida to rubiri kenan Allahumma ja'alna min Allah ya sanya wa annabi Nuhu kan'ana waladan sara kafira kan'ana ya zama kafiri wa adinu han ya zama yana gaba da annabi Nuhu wanda Allah Ibrahim na maruza Allah ya sanya wa annabi Ibrahim kafiri na muruza bin kan'ana dan kan'ana babban kafiri wanda ya mallaki duniya gabaki daya wata ala bi Musa fir'auna Allah ya sanya wa annabi Musa fir'auna kaga da wannan duk manyan shegu ne inda fir'auna ala al ardi da albanji da kan da yake fir'auna ya rafa kakan kasa duk gabaki daya to shi ma muruza ya zama wanda ya mallaki duniya gaba daya wata ala li Isa yahuda Allah ya sanya wa annabi Isa makiyarsa kuma yahuda sai su yayan Allah ne ma gabaki daya kaga to in kana neman tsarki ma kaga dan Allah kuma a'udhu billahi tsarki ya kare ne amma kuma ga su makiyin makiyan babban waliyin Allah ran Allah ma gaba ɗaya suke ki gaba ɗaya da haka kuma duk har gobe suna cikin kaskanci suna har gobe kowa yana zaune a ƙasa amma su ne har gobe suna yawa ana jifansu ana sai kun fita ba ƙasar ku ba ce har gobe falastina su harbu ba falastina amma shi kuma zai ɗau dutse shi wallahi kun fita da ya hude ne hanyar yake kan wani amma wani mutum da aka ana ji mata ana wallahi kafa da sai da ya hude saboda sun yi gaba da waliyin Allah ran Allah ma annabi Isa alaihi salatu wassalam to Allah ya sanya wa annabi Isa alaihi salatu yahuda yahuda wa ya Musa da shi wanda ma ya je nuna annabi Isa an kama shi shi ne da ya Musa shi kuma Allah ya yi wa Allah makirci shi kuma Allah ya mayar da hukuncin makircinsa Allah ya ɗau su fa annabi Isa ya jefa masa shi aka yi wannan azaba shi aka gicciye din shi aka kuma amma ba shi ba nan Musa Allah ya daga shi wa qawmuhu da mutanen annabi Isa ma dai ga wajina wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aba Jahl bin Hisham Allah ya sanya wa annabi Muhammadu babban fir'auna ya ce fir'auna na yafi na annabi Musa fir'auna annabi Musa da ya ga mutuwa neman ba da gaskiya a mata annabu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin manyan Allah da suka mutu ka wuya su ne shi ko abu da ya ce da abdullahi bin mas'ud ka gaya wa muhammadu ban fita daga duniya ba na bar wanda na ki so irinsa babban maki irinsa ba ko ba zan ga lafiyar an tare da maki da nake ki irinsa ba kun zuri da to shi jalala ne ba fa shi shi na shi da bai ji tsoro ba ya bai bar maki ba irin ana ko zai ke tare da maki ba irinsa ya dandana duka baki da ba wannan fir'auna ne babba wa kadalika kullu siddiqi hada ma duk wani siddiqi duk wani bawan Allah al ulama warasatul anbiya malamai magaran annabawa ne yadda suka gaji idan suka gaji dadin ba sai sun gaji wuyar haka la budda li kulli siddiqin ba ma kawa ga duk wani siddiqi ni fir'auna daga fir'auna walakinna sai dai ma'ala kulli fir'auna makoma duk wani fir'auna ma'alu man qablahu makomar irin wa'ancan fir'aunonin na baya minan fara'i na wancan yadda wa'ancan fir'aunonin suka yi haka har tashi kiyama fir'aunoni za su dinga yi yadda aka halaka da wancan haka da halaka dai iri ɗaya ce amma hanyoyin ne dai daban-daban amma kowanne wa ma'ala auliya illahi makomar waliyan Allah ma'aluman qablam su ma makomar waliyan Allah da suka zo kafin su yadda annabawan suka kare cikin Allah ya taimake su da komai yanda waliyarsa kare cikin Allah ya taimake su ko da an halaka sun amma dai abin da suke kira a kansa gashi na tashin kiyama yanzu waɗanda suka kashe jikan nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai na Husaini dinnan kansa ne suna gangar jikin sa a Iraki da sun ga abin da zai kai yau gwalagwalai da waye inda kabarin sa yake da girma da waye yau da mabiyansa da kaza kaza ba kamar irinsu ina su wa'inda suka kashe ni ina suke ina gidansu ina ƴaƴansu ina waye ina wannan mulkin nasu kaga ina sun bar shi ma duk gaba gida to haka lamarin Allah yake ai ta fasaka ai ta waye duk gaba gida amma da ba shi addini babban fetur dinsa hasara yanzu zai ta ci gaba yanzu zai ta ci gaba duk gaba gida to yanda Allah kuma ya taimaki waɗannan waliyan to haka kuma Allah zai taimaki waɗannan duk gaba gida ma'ana taimakon fa duk ga baki da shi ke ba wai kuma kai ma wajen ka ce wai bala'i ba zai same ka ba wai ba za a bige ba wani ma kashe shi ake in aka shi annaba duk gaba ke da amma yana nan wajen Allah ladansa da aljannarsa da komai yana nan shi kuma wanda ya yi kaɗewa da ci baya da ƙasƙanci yana nan abin da ya samu mai kiran da haka zai samu mai kiran yanzu kuma ga shi na ana ta yi za a ga mutum abun mamaki yana ba da labari ainihin ba kakana an mai inkari mai kiran ga yadda suka zama ainihin ba shi ma kuma gana inkari kamar shi yana zan abin da wa'ancan mun kira ya same shi ba ya same su ba ai aikin iri ɗaya ne aikin su ga ba ga wani wani yana irin aikin babanka kai kuma kana aikin irin mun kira wannan da kake kin zai samu albarka da lada irin na babanka kai kuma duk abin da ya samu kire ina ko kai dan wannan wani ne kai ma zai same ka tunda aiki ne ba wai zancen mutum ba ne duka baki ya duka baki ya to kida haka to ma al awliya illahi makomar waliyan Allah ma'aluman qablah makomar wanda suke kafin su min nuri yadda annabi Nuhu ya kare ya Allah ya karanta shi a jirgin ruwa Allah ya ce ya sauka da amu abinci salamin minna wa barakatu ya sauka da aminci da albarka yau dukkan mu ƴaƴan Nuhu ne bayan muna ƴaƴan Adamu ƴaƴan Adamu duk sun halaka a ruwan tufana duk wanda ka gani yau kuma ɗan Nuhu ne wanda aka ɗau zuriyar da man hamalna ma a Nuhu yau duk ƴaƴan Nuhu ne duka baki ɗaya da albarka da kowa to haka za a gani sai na Ali ya ce ragowar takobi albarka ne da su duk wa'anda aka zo aka yi wa zalunci Allah ya kiyaye ma a karkashe su din nan a cishe gari a karkashe duk wa'annan garuwa da ake karkashe su to kuma sai kaga albarka ta bayyana a gare su sai kaga sun bunƙasa wajen zuriya sai kaga sun bunƙasa wajen arziki su dai masu kashewa Allah ya dine musu akan ƙasa wata ran su ma duk a kashe su duk da gida garin ya kuma koma yanda yake shi dai shaidani shine tababbe مسيلمة الكذاب حاول كونه شريكا له في الأمر معه ورضي حقا حقا أقل بيته ولو سعى نور الحق أهل الذنب فقد جد في تحقيق دعوة جودة ولكن ربي ظالم كل فعل فهو صبر الله الله كيده وقد قام نافي الخلائق خلقك ثم كي كما كي يسري amfanin halitta ne shi zai zama duk abin da ya zama amfani daga halitta shi zai aka da aka da aka mun gode Allah in aka yi zata kan faida da ba shi kuma yake amfani da halitta katanan za ta zama hata shi kiyama kowane maki mun kiri ya zai gama inkarin sa Allah ya bige shi zai an sharo mu dai na wani lokaci kuma a shawiya duk gaba gida amma kuma Allah rana dai zai gama da shi duk gaba kuma har yau tana nan tana ci gaba yanzu ma take bunƙasa mun ga abin da da cijanmu ma duk da shafinan ba da iya duka su gani wannan abubuwa duk da baki da mun ga ƙarshen makiyansu wanda su ba su ƙarshen makiyansu ba ma makiyan sun fi tashin sun yi abu shehu zubair siraja radiyallahu anhu Allah ya rahmshe shehu munan kaduna yana ba mu labari wallahi mu yake ga yake cewa wata rana shehu adam kwanta gora radiyallahu anhu ya zo kaduna na wani abu ya kawo shi ya sauka a wajen wansu shehu lawan sirajo ya sauka a wajensa. Lasfiɗa tana kusa da gidan tun wajen ƙarfe uku aka dinga tattaka shehu tijjani ma na aka dinga tattaka aka dinga tattaka gausu har gari ya waye suka yi sallah suka yi komai suka zo gai da shehu adamu kwantagora suka tarar da shi na tarawa ɗari suka tarawa ɗari suke ashe haka kuke ji in an ba wa wani ɗan ɗari a lada ɗaya a wani gari ku sai an ba ku lada goma to an ba ku lada goma mun gode Allah ya zuba Allah ya yi maganin wannan duk babu duk gaba ki da bai hana wayan su su taso jira su ga da ba su ga da shi kuma Allah zai karar da sai zai karar da wayan sa duk gaba ki da duk gaba ki da to haka ne duk gaba ki da yanda Allah ya tabbata Nuhu da Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da Musa wa Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma yake tabbata dukkanin magadansu سنة الله التي أرسل من قبل ولا تجد لسنة الله تبديلا حكى سنة الله تشوده أبايا كما حكى لا تستبع هو بأس تندابا بأس تندابا ذيك باكي يا تو حكى عيكي تيكي تو كان تومنا كاشف الإزباس مجيب dan mu ƙara imani mu ƙara Allah ka tabbatar da mu duka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wanda bai sani bai san ba wai mu kai da bi muka jawo ba duk na Allah ba wai dan komai tsarkin nasa ko ko ya shiga ramin damo ka san dai an ce damo shine sarkin hakuri ko to ran da ka zo in kana mumini ran da ka shiga wajen damo ran ya zama sifafe manzo Allah ya ce ko ka hau kololuwar dutse ai ga kololuwar dutse da ina wani baka da kowa sai Allah ya taimaki kuma kai ma munafiki ka ya hau kololuwar dutse ya biya ba wahala sai ka baki wai ba wai zai fi kai ba to ji قال الزروق Shehu Zarruku ya faɗa kasan su ne farkon inda suka rasu sun bidiyo shi ma Zarruku ya faɗa ko? Ahmad Zarruku da yana na shirin da biyar. Mu je shi ba. Ahmad Zarruku. Shi ne Shehu Ahmadu Zarruku Alfasi mutumin Fas ce. Garin Shehu Sudan nan mutumin Fas ne. ya rasu hijiran manzo Allah ya rasu 1899 ya rasu kaga ya wajen ya rasu hijiran manzo Allah tana ɗari takwas da casa'in da tara yau da shekara su ɗari biyar da wani abu da rasuwa duk gaba gida al'alimul faqihu malami ne masanin addini al-muhaddisu sufiyu malamin hadisi ne kuma sufi ne musabbalin wanda ya cika da ilimi ya kasaita da ilimi da duk gaba gida to shi ne almajirin abul abbasi alhadarani almajirin abul abbasi alhadarani suna daga cikin manyan afirka din nan na laraba mutumin fasu to shi zarruku din nan yake cewa ما ظهرت حقيقة وضوء wata hakika ba ta faru ba wani alheri bai faru ba da ɗai في الوجود a cikin halitta إلا قوبلت بدعوى مثلها sai an fuskance ta da da'awar irin ta sai wani shaitani ma ya tashi ya ce shi ma haka ike.
وإذ قال ما ليس منها To shan حقيقة bayan ma ce sai Allah ya fi shaitanun dubu ne ma sai ba wai shaitan ɗaya ba ma. Shaitanun dubu ne ya tashi ce su ma haka suke. To wa وإذ قال ما ليس منها عليها sai makiya sun shigar da abun da babu a cikinta.
ووجود An san yadda za a yi a shigar da ha'inci a cikinta. To ووجود تكذيبها sai an samu masu ƙaryata ta كل ذلك duk wannan ليظهر فضل الاستئصال بها domin falalar wato ke Allah ya nuna falalar ke bantaka da ita Allah ya nuna wannan ne nawa waɗannan na bokan fa duk zan yi maganin su ba na bane وتبيين حقيقتها kuma dan Allah ya bayyana hakikata بانتفاء محاربيها cikin kore makiyanta ai ta haɗa sharrin ai ta yin ko koyan ai ta waye ai ta amma dai wancan ya kare ita tana nan wannan zai nuna ma dai wannan abu daga Allah yake فينصب الله ما يلقي الشيطان ثم yuhkimu Allahu ayatuhu ayatihi man yasabu Allahu ma abinda shedan ya jefa din nan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya soke shi ya shafe shi sai dai Allah ya tabbatar da nasa aya shi ta gaskiya din nan kafawan Allah shi na ƙarya ɗina kuma kafawan shaidan ne imana kafawan shaidan ne haka za ka ga kuma kafawan shaidan nan ya fi shaidan ɗin ya fi kuri ya fi kuri na Allah ɗin ya fara a hankula a hankula a hankula Allah zai gaggawa Allah zai gudu tabaraka Allah zai tsoron ka abin da ya tsaya a'a ka zari in akara da sha'a'u haka haka gaskiya za ta bayyana kamar shuka farkon da ka shuka ta ta faɗi ka ɗan sa ƙasa ka ɗan tokare ta ka ɗan ko ruwan sama ya mata yayi in an yi ruwa ba za ka ga ta faɗi sai an zo manomi kuma ya ɗan sa ƙasa ya ɗan tokare ta ya ɗan tokare ta faɗuwa take gaskiya ce ba amma kuma faɗuwa take a nan sai ka ɗan tokaro can ka ɗan tokaro can ka kazar ina kazar shaɗa'u ma'azaran manomi ne da ta gyara kayansa ya sa taki kuma za a ga ciyawoyi duk sun fito na bogi irin ka shi manomi ya sa garma duk ya nome su ce wannan duk ƙarya ce wannan ce dai gaskiya fasta ga zaza fastawa har dai ta dinga ɗan yin kauri har kuma ta iya tsayawa fastawa ala suki ta iya tsayawa akan makaida masa kuma ta iya tsaya bayan dole to kare ta ba fastawa ala suki yujibu zurra ala har kuma ka zo kana mamakin abu hawa rana ma ka hau yanzu kuma ta fi kama duk gaba gida to a gaskiya take amma ita ƙarya gaba ɗaya take fitowa rududududu gaba ɗaya take fitowa duk makaji a yi can duk makaji a yi can wanda Allah ya buɗa basirarsa ya ba shi ganin basira shi kuma shi zai haƙura da wannan waje da raunin da komai dai da komai dai a haƙura a haƙura haƙura har Allah ya gama da can kuma sai ka ji waɗannan suna cewa wai فأن الله يغفر لمن يشاء ويقدر لولا أمن الله لكسب هدينا بعد أن لا يمن بعد أن يدعموا ماذا أبو زي شيء وهكذا كان جي وللوارث نسبة من الموروث to shi ba wanda ya gado yana da wani dangane daga wanda ya gada وأشد الناس بلاء mafi tsananin mutane bala'i su الأنبياء ne annaba su suka fi kowa shan wuya فالأولياء sannan waliye Allah ka san mu mabiyansu ne kai mana da sauki ثم الأمثل فالأمثل sannan ne makusan kusa sannan kusa sannan makamantansu makamantansu a cikin garibobin nasu ma wanda ya fi karfin gado kuma shi ya fi karfin wannan إنما يبتلى الرجل kaɗai dai ana jarraban mutum ne على قدر دينه Hausa gwargwadon addininsa in addininsa mai ƙarfi ne sai a jarrabe shi da ƙarfi in addininsa ranki ranki ne jarraban ma ya ta zama kaɗan Allah kai mana da sauki.
فمن ثم Tun daga nan كان أهل هذه الطريق ‘yan wannan ɗariƙa in ji zarrubu yau ka kusan shekara ɗari biyar a wannan lokacin da ya je ƙadiriya da wani samun masu jami'a ba ta faru ba. To, ‘yan wannan ɗariƙa su ba ya je tun ran da Allah tun daga babansu ma sai na alo ya ya yi ƙarshe duka baki da to kuma haka tashin kyama. Ba wani wanda zai ce wai zai yi wani sufanci na zamani wanda ba zai mai girma a'a ma'ana ya bar abin kenan ƙarya yake ba na zamani ba ne. musabzabi na bai na zalika ne la ila ha'u kuma duk da hakan dai ba za su yarda da shi ba makiya sai ya zaga ya ce baya so ai yanzu umar ya tsinci da kalar da dinna bai yarda da ukubatu bin abi mu'ayyid ba dan ya ce ma na ka huta sai da ya ce zai zazzage annabi ma ya mato bi a fuskar sa duk gaba gida to haka su ma makiya ba su yarda dan ka ce wai za ka a tafi lafiya sai ka a tafi lafiya duk gaba gida har suna yawan take salati ba ce kai take raba su a ba su da wani bambanci sai dai shi yana salati ba ce duk a haka ban ne duk gaba ki da to فمن ثم tun daga rannan كان أهل هذه الطريق duk masu bin waɗannan ɗariƙoƙi مبتلين suka zama abin jarraba ne da بالإنكار inkarin munkirai بتسليط الخلق عليهم Allah yake ɗora halitta a kansu ba don wai sun wani laifi ba a'a haka sunna Allah take yanzu annabawa ba sun yi laifi ba Allah ya ɗora halitta a kansu haka san waliyan ba laifi suka yi ba haka sunna Allah ta tafi Allah ya ɗora halitta a kansu بهدايتهم أولا halitta da dinka cutarsu da farko وبإكرامهم وسطا sannan kuma in sun kai ƙarfinsu kuma yanzu sun wadata da Allah abin da yasa halitta take su da farko dan su guda wa halittar su wajen Allah dan su guda wa halitta awwal ya ce ni ba ruwana ma da kowa saboda rubba sulwin kunta kuntu arju wasu lahu sun majafani da yawa ɗan uwan cikin na ma uwa ɗaya uba ɗaya na nemo to wani kun kowa ya kina kai fa kowa mai yake ba abin da ya haɗa ni da kai abin da ya haɗa ni da kai kowa da ka ko kuma an ga ɗan gida ma ke da gani na na ba kowa ba na kama Allah da fa na kirki ake ba da fa sufin kirki aka fa kashe ɗaya zai dinga shaɗan ce ya ba kowa ya kama Allah ai ban kama Allah ba za ma kai da fa sufi na Allah arifi na Allah mai bin ɗariƙa na Allah mutumin kirki na Allah wanda yuhibbuna an yata taharu sarki yake so yayi ba shaytani ba wanda ko ɗariƙar bai sani ba ko ɗariƙar bai sani ba ko hanyar ma'arifa ɗin bai sani ba kawai ya naɗa kansa shi ɗan ɗariƙa ya naɗa kansa shi maƙiyin ma ɗan ɗariƙa ba da wannan ake ba. To, abu kuma ya riga ya cakuɗe. Amma saboda abin ya cakuɗe kuma ba za a iya barin abin ba. Kuma ba ka da hujja za Allah ka ce ai abin da ya cakuɗe ban san wanne ne gaskiya ba ne Allah ya ce wasa kenan. Wasa kenan. Wanda daga cikin manyan mu da habbai da abin abi wa kasim radiyallahu ta'ala anhu da yakin ba sasa ya kaure tsakanin manyan duk gaba ɗaya shi ne taimaki sai na Ali ba shi ne taimaki Muawiyan ba duk gaba gida to har sai na Ali ya rasu da amma dai yayi da na sani daga baya ya nemi gafaran Allah to shi kenan sai dai ga da Muawiya sai ya ce yawwa baka taimaki Ali ba ni ma baka taimake ni ba to kai waye kenan kai a ina kake ita a mun guduna ce ta faru mun ga dai mu zama yan ba ruwan mai sai ce mun ga yan sai Muawiya ce ma ba yan ba ruwan mu a Qur'ani ba yan ba ruwan mu a Qur'ani وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما Allah ce in jama'a biyu ta mumine ta kaura yaƙi to ku sulhu a tsakaninsu ba ka zo sulhu ba. Fa in ba zaki hide huma ala dukure idan ɗaya ta yi zalunci a kan ɗaya ta ƙi karɓar sulhu ita dai sai dai a yi ta bala'i to fa ƙatulun da ci ta biyu ku haɗa wajen ta kitin ku yaƙi wanda ta yi abu. A ta tafi a ila abu la'ar ta dawo lamarin Allah ta kuma sai a bari. Fa in fa'at فأصله بينهما to kai ba duka ba ki da kaga ce an yi abin da ya ji ya rikice sai na koma wajen da waje daya ba wai ma bai da waje ne ba zai kai duka ba ki da a'a kai dai ka ka dogara ga Allah ne ka ga dai wanne ne ya dan kusa da gaskiya ko ka san gaskiya da sai na sai na kuma na ta yabo yana da yake kusan gaskiya sai kusan waye ke tare da ita kusan gaskiya kusan waye ke tare da ita an ba kusan gaskiya ba ku da jama'a ba sani to a bada ba ku tsaya akan gaskiya ba wannan ga ya dan fi kyau wannan ga ya dan fi babban riga wannan ga ya dan fi haske wannan ga kike to wannan ne na Allah ga wannan ga kuma da talauci da kuma kike a wajen ka tunda kusan gaskiya ba ba na Allah ba ne wannan ko ko wanda kaga mutane duk sun bi sai ka ce wannan ne na Allah wannan da an kaura sai ka ce wannan ba na Allah ba ne da kusan gaskiya din ba duk da baki daya to wabi kirami'in wasanan to to in Allah ya dora musa kaga wannan shiryawan Allah ce shiryawan Allah ce in Allah ya dora musu bala'in halitta hisbu wajen Allah sannan ni na ba kowa sannan za ka ga mutum yana yin alheri bai tsoron wani bai san wani ba ina yi dan wani ya so ni ba ba ina yi dan ko wani ya ki wanda zai ki ba ya tafi ni ba na jiran kwaban kowa ya tafi neman halartinsa ya je ya koda ko ya je ya kaza kaza ka nan da nan sai ya zama kulubi in da nan sai ya zama babba wajen Allah saboda yanzu yanzu ikhlasi ya samu ya fitar da halitta sai yana fitar da ƴan ƙananan halitta waɗannan na gaban har ya fitar da kaunin ma gaba ɗaya aljanna ma ba da ita nake ba dan Allah ne ke wutan ma ba na yanzu yanzu ya zama na Allah duk da baki da to su kuma al'adar mutane ba sa so su ga ka kaurace musu idan suka kaunace sai na ya ce kaunace wa duk wanda kaga dama ya zama abokin fada in suka kaunace ya to ai ya rena mu ya yi girman ka ce fada kuma ya taso yanzu an manta kuma fadan ta su ba suka dawo su suka yi gaba su suka yi komai kuma ka ka matsa waje daya ka dogara ga Allah to dan me dan me to kuma sai wani fadan ya samu kuma yanzu fada na biyu ai ka ka ka ji musu kuma ka yi musu girman kai daga don sun ga kai abin da ya kici ya kici ne wa daga to ne yake takama da shi ne a ka ka ga bana Allah ne ba shi ba ya san Allah da da shi da mutumin kirki a shi ba bane to kuma a soma wato wasati to je ka
وبهما خيرا A'a dawo daga baya.
وبإكرامهم To وسلام kuma an aka je ka katsaki wannan su da kan suka tabbatar kai dai Allah ne a gaban ka kuma shi kenan sai a dawo ana girmama ka tun ana girmama ka da izgili ka zama shehi kenan ka zama ko kuma har a girmama ka da gaske a ga abin da gaske ne kuma yan karamu wani abu da sun da bayyana a hannunka daga Allah to kuma ne su dawo suna girmama ka a tsakiya وبهما a آخرا ƙarshe kuma sai su dawo ma da gabar da girmamawa لئلا يكون
a ƙarshe kuma sai a dawo ma da gabar da girmamawa haka Allah ya shirya to
لئلا يفوتهم الشكر dan kar godiyan Allah ta- ta- ta ta guje wa waɗannan waliyan على المدح abu sayabansu da aka dinga yi masu girmama su to kuma ga suna ta godiya ga Allah sun san ba su aka gani ba ubangijinsu aka gani da za a gan mummunan halinsu da su kansu babu ne su kansu tawaya ne da ba a girmama su ne su da su ba ka girmama su su tsoron riya sai su ma faɗa su kore ka shi kuma su in ka girmama shi sai ya bishara ya san falalan ubangijinsa kake gani ba shi kake gani ba duk da baki da to sai su gode wa Allah a bisa wannan girmama su da aka yi والصبر على الظن sai su yi haƙuri kuma a bisa wannan zarginsu da ake sai su mutu suna masu haƙuri suna masu godiya فمن أراد ذلك to duk wanda duk wanda yake son ya zama haka فليوطن نفسه على الشدة to ya shirya wa kansa ya haƙurƙurtar da kansa ya tabbatar da kansa akan wannan tsanani ya haƙura ya san daga Allah ne ba wai laifi ya ba ba kuma dan Allah ba ya san sa bane إن الله يدافع عن الذين Allah shi آمنوا yake ije wa yanda suka yi imani ومن يتوكل على الله فهو Ko حسبه kuma wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi فافهم ka fahimta ka ji in dai kai sufi ne amma ba wata hanya da za ka ce ba za a yi ma inkari ba وفي الرماح ya zo a cikin rimahu littafin shehu shehu umar rufuti radiyallahu ta'ala anhu ardahu anna bihi ya zo a yi shi ma mu ci shi mana inda muka ji shehu ahmad zaruku to um, shehu umar rufuti radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin taurarin afirka ko watannin afirka wanda Afirka ta baka bata hatta larabawa ma take alfahari da shi. Yanda kaga mun yi magana da Shehu Muktar Kunci radiyallahu ta'ala anhu. Sannan ga Shehu Usman dan Bojo radiyallahu ta'ala anhu. Sannan ga Shehu Umar Kunci radiyallahu anhu. To da wayan sun ji gajigai na Afirka ne amma wayannan suna daga cikin wanda sunan su ya ga gushi shafewa a Afirka ba. Ta baka fata da ta larabawa ma. Don an koma La- baka- Afirka ta larabawa kuma ga su shehu magidi eh, shar- shar- magidi ga kuma duk manyan shehu ne ga shehu janin abul abbas da aka yi ga su badawi ga su waye duk ga ga wake wannan duk em, shehu ne na afirka ko malamai ne na afirka ta baka fata duk ga baki da abu mamaki kowane karatu bare bangaren hadisi zaka ga wannan hadisin mutanen sham ne ko hadisin mutanen Kuba ne, ko hadisin mutanen Busra ne, ko hadisin mutanen Gabas ne, ko a kaza kaza. To haka za ka ji waɗannan malaman gari ka ƙasa kaza to duk gaba gida Amurkan nan ta gudu. Ba wai ka take ba, ba wai banza ce ba, ba ta da ilimi, ba ta da malamai, ba ta da kaza kaza. Yau wani ya je ya tsallaka teku zai zo ya kawo mana shiriya, ko zai je ya je tsallaka teku zai kawo mana sunna, ko ya zai je kaza kaza. Babu. Shehu Muhammad Bello radiyallahu ta'ala an ya ce ba abun da ba a tabbatar ba ba ilimin da ba a tabbatar ba a Afirka nan ba littafin da ba a tabbatar ba zo da duk abin da kaga dama za ka tarar da wanda ya fi ka ya yana nan duka ba gida to Shehu Marbuji radiyallahu yana daga cikin wa'annan manyan malamai na Afirka wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa karfin ilimin da karfin soja ga baki ɗaya suka yi jihadi suka tabbatar da addini suka tabbatar da ihsani da imanin da komai a cikin Afirka din nan duk da baki da radiyallahu ta'ala anhu kuma Allah ya ba mu cewa dan uwanmu ne ba jari duk da baki da kamar da Shehu Usman dan Bodo radiyallahu anhu ba kadire ne ya ce duk abin da yayi da albarkar su da Abu Qasim Jilani radiyallahu ta'ala anhu to haka zuriyar su ta tafi sai dai duk da dai godiya ba sa son wannan magana mun gode Allah ɗansa Amirul Mu'minin Muhammad Bello radiyallahu ta'ala anhu Allah ya ba mu shi shi ma da hanyar shan umar kuti din nan duk gaba gida da hannunsa ya rubuta jawahirul ma'ani sau biyu hannunsa ya rubuta jawahirul ma'ani sau biyu duk gaba gida ga waka sanan da duk abubuwan sa da suka tabbatar cewa ba su jami ne ba sa so ya faɗa haka amma kuma gaskiya sunan ta gaskiya duk gaba gida shi ta amfana radiyallahu ta'ala anhu duk gaba gida to shi umar kuti radiyallahu ta'ala anhu shine shehu umaru dan sa'idu al-futi mutumin futa ta senegal futa tana nan arewacin senegal futa toro daga almamaki a kasuwar cambodia ma duk alin- asalinsu na can ne ana ce musu toran kawa fulani tora ma'ana futa toro toran kawa fulani ma'ana mutanen futa toro da ranar da ma'ana yan gwane duk gabaki afirka kusan abu ɗaya ne eh, duk duk gabaki ɗaya to alfuti arzan ƙasar futa tori maudina wajen zamansa kuma kidawi man sha'an ma- ana ce masa kuma kidawi radiyallahu anhu mujimi ne a kira zuwa ga addini mai jihadi ne babba shine mabudi wanda ya kafa daula babba ta musulunci a mali da senegal da guinea haka waɗannan gini fanakiriya da gini busau din duk gaba da aka yi kafa daula wa'annan kasashe duk gaba ɗaya da suka zama a ƙarshen sa duk gaba ɗaya da suka zama a ƙarshen sa duk gaba da radiyallahu ta'ala an an haife shi a gari da ake ce masa halwa cikin futa da futa toro yana nan arewacin senegal duk gaba da daren laraba ƙarshen watan sha'aban aka haife hijirar manzo Allah tana dubu ɗaya da ɗari biyu da goma da shef zani na shekara sittin a wannan lokaci shef zani ya yi shekara ashirin a kan ƙasa sannan shef umaru kutu kuma ya yi shekara ashirin shef zani na shekara sittin yana abi sangun shef zani na abi sangun aka haifi shef umaru kutu a senegal shi kuma duk duk gaba ki ɗaya shi ne shi ne 1795 an haifi shef umaru kutu 1795 yana daga karamarsa da Allah zai nuna namiji ne tun daga haihuwarsa ake ganin irhasi na cewa babba ne. An haife shi tsaftatacce haka adalai suka faɗa. Kuma yana daga abin da ya shuhura, yana daga abin da ya shuhura da shi ake ganewa Ramadana ya kama. Tun yana ɗan jinjiri da Ramadana ya kama bai sha gunan kuwarsa ba sai magariba. A tsari ɗaya, shekara da ta zo aka dinga rikicin ramadana ya kama sai sarki ya tura sarkin garin ya tura a je a ga a tambayi uwarsa yau yaron nan nasa ya ci abinci wata ce tun daga yawa bai sha ko ba duk na ba shi abiya ne sarki ta an ga wata duk gaba gida har kuma ya girma aka yi duk gaba gida yana daga cikin yana daga cikin karamarsa duk gaba gida ya rayu a wannan gari na halwar a nan ya karanta qur'ani ya haddace qur'ani sannan kuma ya tafi wajen ɗan shi da shakikinsa alfa ahmad bin sa'id shi ma ya haddace qur'ani sannan ya bar wannan gari kuma ya tafi dirbas dirbas shi ma kusa da gari ne ya je kuma ya karatun ilimi a nan wajen a wajen shehinsa basmos a nan dirbas nan ya je kuma irin wannan littattafai na ilimi da ake karantawa afirka ya karanta daga nan kuma ya tafi gari Simfalu. Simfalu ya je kuma wajen wani shehi Ahmadu ilmu da ake faɗa. Nan ma ya je ci gaba da karatu duk gaba ki daya. Har Allah ya bashi abin da Allah zai bashi na daga ilimi. To kuma bayan ya dawo gida sai ya tarar ɗan uwan babansa ya dawo daga Mauritania Shingida, Shingida ya dawo daga hannun mauludu far kakan shehul hadi din na radiyallahu anhu kakan shehul shehu jan din na kakan su mauludu far to sai dai kalar da dan uwan babansa ya je ya yi mulidantaka a can ya zo da dalilar tijaniya duk da baki da to sai kuma ya kashi kuma wannan shi ya laka namar abdul karim din na gaffar to abdul karim jallo shi ya ba shi ya laka namar dalilar tijaniya ya zama yanzu shi ya karu dalila a hannun abdul karim jallo din suna cewa abdul karim naqil shi kuma ya karɓa wajen mauludu ba shi kuma ya karɓa wajen muhammad al-hafiz shi kuma ya karɓa wajen shehu tijani abul abbas radiyallahu ta'ala ya laƙana maulidi da wazifa da zikirin juma'a da saifi ba muguni haka ya lakana masa duk gaba gida haka za a yi zafi lallai sai lakana masa sai ba muguni to daga nan shi Umar Kuta radiyallahu anhu yayi tafi ya tafi Kuta Jalo ya bi wannan shehin nasa shi kuma shehin nasa mutum Kuta Jalo a can yake zaune a Kuta Jalo ita fa tana bin jini Kuta Jalo na Kuta Jalo qad tajalla jalla wa azza maulana wa shakki yawa to yaje yayi shekara da watanni a hannun wannan shehi nasa ya nema hidima har ya san abubuwan dariƙa ya karanta abubuwan dariƙa ya yi komai duk gaba gida sannan ya kuma dawowa gida ya kuma dawowa gida to daga nan gida ne ga dai zama bai ga bai same shi ba galibin albarkar dariƙa nan da haka kake kuma sai haske ya dinga bugawa a ka duk kuma ka ji kana tambayoyi akan abubuwa wai abu kaza ya yake ne wai abu kaza ya yake ne wai abu kaza ya yake ne kuma ka rasa mai baka amsa ka to ai zama bai same ni ba bai same ni ba kuma haske dole sai ka je ka haɗu da mazaje duk gaba in kuma Allah ya baka namijin a inda kake kuma shikenan ba ka huta duk gaba ki da wanda duk ya warkar da kai a tambayoyin da yake zuciya ka saboda haske ya so ma shiga shi ko wannan haske sun ce in ya shiga kirjin mutum abinci ba zai ma daɗi ba ko ba zai ma daɗi ba sai lamarin Allah yake duk gaba ki da to to daga nan kuma ya nemi izini wajen mahaifansa radiyallahu anhu cewa ba shi zai fita duniya kuma neman Allah duk gaba ki da suka yi ma izini suka yi ma izini kuma daga nan 1826 1826 yanzu yana wajen ɗan shekara talatin da wani abu ko arba'in sannan ya bar shalwa ɗin nan duk da baki ɗaya da shi da matarsa da ɗan uwansa aliyu bin sa'id suka fita kuma lamari na Allah kila zuwa ga Allah da daɗa Ismail Azum an ce ko ba ko ya zo ba ko kai ka je ka samu ko kai ka je ka samu dole ne kira kira biyu ne kira biyu ne kira ka je ka tarar da kafirai ka kira su zuwa kan addini ko ka je ka tarar da muminai ka kira su zuwa ƙara imani innahum fitatu amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan duka ba kira sai ya ga ka tarar da mutum ka ce za ka kira yi kira addini da kiran kafirci daban kiran imani kuma ka zo ka tarar da musulmi daban ka zo ka tarar da mumine kuma ka kiran su zuwa ihsani zuwa asraru na hadaran Allah shi ma daban kira dai ba zai kare ba kira dai ba zai kare ba ko ka kullu zai ilmin alim saman duk wani mai ilimi akwai wani mai ilimi ya kashi to shi wancan ya kira wannan shi ma ya kara hawar da shi zuwa ga Allah tabaraka dan zatin Allah kuma duk gaba kiya to ya fito daga wannan gari ya tafi buta jalo can ya tafi buta jalo dan yanzu ya dau shekin sassafi inda za shi ikon Allah so yake da yawa da yawa ikon Allah shehi girma ne da shi yanzu ne ake koya wa mutane su wulakanta shekunan su da haka kuma albarka ce kada Shau Bakar Kwa radiyallahu ta'ala an ya gaya mu lokacin da yakin ba sasa ya fara yadda an ce za a kulle is ya zamanto na can ba zai yi wannan ba na nan ba zai yi na sabida ba za a kaza kaza sabida shehinsa shehu alele yana can yana can kwanata sabida haka ya kutsa cikin wannan bala'i ne kuma dinga je ɗauko shehin sai da shi mahaifinsa ma yana da amma ya ce wallahi ba da mahaifinsa ya je ba dan shehin sa ya je duk gaba ki da haka ya je kuma aka kama shin aka kama shin bare haɗari ya tafi da jarida a hannunsa ikon Allah jarida kuma har da hotonsa a cira shi nan shi shugaban fitiyanu ne da kaza kaza kaza suka ce babban musulmi ne gashi nan ya zo zai kana wa wannan gada ta jabar bom ta ta tarwatse turo shi aka yi tarwatsa gadar jaba duk gaba ki Allah ne ya kiyaye shi yana jin yaran su duk gaba ki yana jin yaran su kuma aka sa shi a wata mota akwai da da mamaki da ya tsira Allah ya san hanyar da ya dinga baki da har Allah ya sa yana da ƙananan kaya a cikin akwatinsa har aka je inda ya cire wannan kayansa na Hausa din da kuma ya sa wa yanta sai ya zama dan asa ya sace ba kuma ya iya yaran su aka je an yaje ya samu wannan shehin nasa ya gaya musu cewa ga abin da yake faruwa a arewa ba kyau idan aka ego wannan gawakin aka asinan to duk sunan ku mutum yanzu koma arewa ba zai yi ba amma mu mu tsallaka wannan kogi na fara mu koma na fata saboda shehu yusuf na kaza kuma yana can yana da kubaniya babba a can duk wanda ya tsallaka na fata ya tsira mu tsallaka gaba gida to shehu na ta yarda da shawarar da ma babun sai ce wallahi ba zan je ko ina nan aka haife ni nan zan zauna amma mutocin da same na a duk gaba gida ba haka suka biya kuɗin jirgin ruwa da komai abun abun mamaki suka shiga da yara da mata da komai cikin dare sai da aka bari dare ya yi ya gaya wa direban kakka sake ya kunna wuta kakka sake ya kunna wuta a tsakar haka suka tafi ya ce a gabansu wani jirgin ya zo ya shige da da fitila da komai a gabansu aka jefa ma bom ya tarwatse da mata da haka suka suka shige sai gaba a Allah ya sa suka tsallako eh, na fajar lafiya kalam sai gaba kiya to shi ma ya je ya ɗauke shi ya ɗau shedinsa ne ya tafi da shi wannan hanyar tafiya zuwa ga Allah da ba sai ya tara shedin ya rasu to Allah sai ya tara shedin ya rasu to tun daga nan kuma ya kamo hanya ya zo hamdallahi ita ce daular masina a cikin mali din ne daga ya sauka wajen shehu masani da Allah shehu Ahmad bin Muhammad Lako hannunsa ya sauka ya girmama shi to daga nan kuma ya taho ya taho ya taho ya taho ya taho ya zo ya shige daulolin nan duk gaba gida har ya isa daular Borno. Borno ta daula ce mai zaman kanta ita ma babba ta addini da ya sauka daular Borno. Ya sauka hannun sarkin Borno a wannan lokaci Muhammadu Amin Alkanu shi wannan babban wali wanda suka zama da Shaukan Fodo Muhammadu Amin. Shaukan Fodo ya rasu sannan. Ya rasu. Ya sauka a hannun Muhammadu Amin Alkanu shi wannan sarkin Borno. Ya girmama shi wali ya san wali ya girmama shi ya taimake shi kwarai da gaske sannan daga nan kuma a nan yayi waƙoƙi akwai kasidodin da duk a nan wannan zama na Borno ya yi su radiyallahu anhu daga duk gaba ki da sannan shi Usman dan Bodo a shi Umar Kuta ya bar iyalinsa da komai hannun wannan sarki sannan shi kuma ya tsallaka ruwa ya ci gaba Sudan kaza har kuma ya je hajji ne a gabansa duk gaba ki da har ya je Misra kafin ya isa hajjin ya je misira malamai su misira Allah suka girmama suka komai abubuwa da yawa sun faru ya sami ijaza babban wanda ya mai ijaza Muhammad al-Maghribi duk da baki da shi ma babban malami ne kuma ya taimake shi da abin da zai hau ruwa da alheri da yawa duk da baki da har ya zo maka kuma ya aikin hajji ya komai ya haɗu da shehu Muhammad al-Gali Sharif Muhammad Ghazali sahabin Shehu Tijjani. Yanzu kuma ba, kaga can tsakaninsa da Shehu Tijjani wajen mazaje hudu. Ga shi wannan Abdulkarim Jallo din da Shehu Maulud Fadl radiyallahu anhu ga Shehu Muhammad Al-Hafiz da zuwa Shehu Tijjani mutum uku. To yanzu kuma ya da Muhammad Ghazali shi ba sahabin Shehu Tijjani ne ma dan gaban goshin Shehu Tijjani radiyallahu anhu. Shi kuma shi kuma ya dawo maka ne ya zo ya zauna yana ƙauna wajen Allah in mahajin muntazir ya bayyana a zamanin sa ya ba shi dariƙa dan shi dan ya ce dan dariƙa ta ne kuma zai karɓi fatiha dinatul ismul azam a hannun wanda yake da izini a wannan lokaci a hannun wannan lokaci Allahu akbar to wannan yazo ya zauna da shi a Makka har ya rasu a Makka kabarin sa yana kusa da kabarin sa da Khadija duk da baki da amma mun ji a ta bace wa'annan abubuwa da ya ga amma idan mutum ya je ya ce da Khadija kuma ya halarto da wannan sharifi ba shehinsa na ɗariƙa ya ta kabarinsa yana kusa da ita aka binne shi. Rabiyar Lada, kamar yadda shi kuma sai dai alal harazi kabarinsa yake tare da ‘yan bada, shuhada ubada, kabarinsa yana tare da shuhada ubada. Rabiyar Lada, ya hadda shehu Muhammadu Gani, a wajen Muhammadu Ibrahim, a nan ya hadda shi. To yadda zunci shehu Muhammadu Gani har shekara uku, hannunsa ya karanci tsufanci a hannunsa ya tarbiya a hannunsa ya komai Allah ya mafata ne suka koma madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan shi kuma Muhammad gari ya dawo shi ya maka ya rasu amma shi Umar kuce zauna a nan madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bayan haka shi Umar kuce ya kuma fita ya kuma kewaya kasashen saboda Allah ya mafata ne har ya haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya shiga Sham ya je Syria ya haɗa malaman Sham abubuwa da yawa suka faru ya amfani ya amfana ya zo baitul maqdis ya haɗu da malaman maqdis maqdisiyawa din nan malaman baitul maqdis su kuma falastina din nan duka baki da yadda su kakan manzon Allah Hashim shi ma kuma kakansa ne a sassana sannan kuma yanzu ya ta annabi Ibrahim da shauran annabawa duk da suke nan sannan daga sham ya kuma dawowa madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma ya lazarci shehin nan nasa har fatahi ya faru shehin nan nasa ya ga shehu tijani abul abbas shehu tijani radiyallahu anhu ya ce yanzu na kaddamar da alhaji umar almajiri na ne ba almajirin ka ba kai dai ka san man ne ka ba shi kaza ka ba shi kaza ka da ka shehi ka ina ga dama an ce ni almajirin muhammadu gani ina ga dama an ce almajirin shehu tijani an yarda da wannan duka baki da to daga nan maka kuma ya kuma dawowa daga nan shan Muhammad da Dari ya rubuta ma ijaza 1830 ya rubuta ma 1830 ya rubuta masa ijaza to sannan ya bar kasar Makka sannan ya dawo man Misra daga Misra ya zo Libya ya kuma zama daga Libya kuma ya dawo ƙasar Hausa mana Nigeria nan kuma ya kuma zuwa Maiduguri. Sai ya tarar wancan abokin nasa ya rasu da jilan shi amma ɗansa kuma Umar al-Aminu shi da Umar ɗan sarki al-Aminu ya zama shi ya zama sarki kuma a Maiduguri. Wannan kuma yaro ne ba jarrabawa irin na wancan waliyai shi ma dai daga baya zama wani duka ba shi daya. To sai ya zama da ya ga karfin shan umaru kudin nan da wannan abu da Allah ya bashi da kaza kaza duk da ya ga amana ya zo ya karba sai kuma ya musu sun zo san gato ba in baka kore shi ba sai ya kwashe magani in baka kore shi ba sai ya tofa kuma faɗa ya shiga tsakanin su abubuwa da yawa da yawa sun sun faru amma da ƙarshe ya tuba wajen shehin har ya karɓi ɗariƙar tijjaniya har ya bashi baiwa 'yan cikin gidan ita ce mariyatul barnawiya mariyatul barnawiya wannan sai da mariya dinnan ita ta haifar masa muhammadul makki da sa'idu mai sunan babansa da muhammadul akibu da muhammadul quraish ita ta haifar ma wa'annan ya'ya guda hudu duniya mai dubu ce duk da baki da shi kuma sarki da mutan mai dubu kaf suka karɓi ɗariƙa a hannunsa da haka babu barbaran da ba za a ga ɗariƙar tijjaniya a kundinsa ba suna cewa masu almajiran shehu tijjani kurame ga baki ɗaya ma'ana da shehu umaru ya yi kyau ma'ana shehu umaru kuki rafi allah ta tijjanawa ne duka ba ɗaya gabas albarkar wannan sarkunta da wannan abu da sarki ya yi to daga nan kuma ya dawo ƙasar yamma ya dawo ƙasar yamma masarautar sokoto ta kuma daula shehu usman dan kofi ga su kuma kadira ne waɗannan duka baki ɗaya to ya zo ya samu muhammad bello radiyallahu ta'ala ya zo sokoto 1826 ya shigo ya shiga Sokoto 1826 ya zo Kano ya sauka goge din na gidan Tijjaniya gashi na gidan Arewa ya zo Zaria ya sauka hannun Mallawa ya je Katsina ya sauka kofar ƴan daka radiyallahu ta'ala anhu ya ya sauka kofar ƴan daka a yau wa'annan wurare duk suna nan to kuma sannan ya zo Sokoto ya sauka hannun sarkin mumine sarkin sarkin musulmi a wani lokacin Muhammad Bello radiyallahu ta'ala an ya sauka a hannunsa duk da baki daya Muhammad Bello ya girmama shi mutukar girmamawa ya ci gaba da sairi da suluki a hannun Shehu Umar Rubuci radiyallahu ta'ala an yayi imani da shi kwarai ya danƙa ma tutar yaƙinsa shi ya dinga jan kwamandancin yaƙi ya dinga jan kwamandancin yaƙi bai taɓa jan yaƙi ba ba a yi nasara ba garuruwan da suka kasu buɗuwa zamanin shehu ɗan fodo dalar da garuruwan da suka ba su buɗu ba kafin zuwansa iko Allah duk mu'amman bello ya buɗe sa a wannan lokaci da ka yi ta kamar ragama komai duk ga baki ɗaya ya ta kamar ragama komai shi ya zo 1826 shi kuma Muhammad Bello radiyallahu anhu ya rasu 1837 1837 kaga sun yi shekara wajen goma sha ɗaya ko sun yi shekara goma sha ɗaya shekara goma sha ɗaya Muhammad Bello yana shi tafiya kwata shekara goma sha ɗaya suka yi a wannan shekara goma sha ɗaya duk abin da ya faru ya faru duk duk gaba ɗaya har sai da Muhammad Bello ya rasu radiyallahu ta'ala anhu har sai da Muhammad Bello ya rasu sannan yana nan a cikin rimahu sannan Shehu Jami Abul Abbas ya aiko ma wani mai kashafi ya zo ya ce masa to komai ya yi amma ya ya koma garinsu ya bar garin ya bar garin saboda kuma ka a zo a zauna a yi ta rikici su ba su yarda da ilimin da ba na garin haka shi jami'a ce ba za su yarda da ilimin da ba nasu ba to da haka ku koma kuma kai garin ka duk gaba gida to anan ya zauna duk wani alheri ya ya faru duk gaba gida babban limamin garin ya aura mai yarsa sai ji Muhammadu Lima ya aura mai yarsa ita ce Aishatu ana yi mata laƙabi da suturu ya aura shi Umar Buci yarsa ita ta haifar ma kalifansa Shehu Tijjani Ahmadu bin Umar Buti ita ta haifar ma Ahmadu ana cewa Ahmadu Kabiru da Zainabu da Maryam ita kuma ta haifo ita ta haifar ma wannan shi kansa Muhammad Bello din sarkin musulmi ya aura mai yarsa ya aura mai yarsa sunanta Rahmatullahi dan Muhammad Bello din ita ma ta haifar ma yaya uku Muhammadu Nur baban wannan Habib Bak din da ake ta habiba habiba muhammadu nur babansa da ta ara muhammadu nur da ruqayya da safarau su wannan galibin wa'annan fulani da galibin jikokinsa ne su ya haɗu wannan su a yi ga gaba gida da safarau to shi kuma rubuci ya zauna a sakwata dinnan har sarkin musulmi ya rasu shi kuma ya bata ranar goma ranar ishirin ga watan ishirin da biyar ga watan goma 1837 1837 shi ya bata duk gaba gida sannan shan farkuci ya ba sokoto radiyallahu ta'ala amma ya tafi da manya-manyan sahabban shehu dan bojiyar ne ma daga baya suka zama sahabban muhammad bello radiyallahu ta'ala anhu sannan kuma suka zama sahabbansa yana da cikin akwai abdullahi bin sa'id dan uwan shehu dan bojiyar ma duk gaba ana ta abdullahi hausa inda su yanzu in kai wajen Senegal in dai ba kai ba Fulatani ba Tukulori in ba Bambara ba in ba duk mun sha wannan magana sunanka Hausa ko ma kai wata kabila ce sunanka Hausa duk gaba gida to shi ne Abdullahi Hausa shi dan uwan shehu dan Bodiyan ne ma gaba gida da Muhammadul Mustafa Hausa da Umar Hausa duk gaba gida da Shehu Raji shi kuma daga Gwandu to duk wa'annan sun yi baya da shauka umar rubuci sun ka kari ka tijani a hannunsa suka bi shi har zuwa kuta radiyallahu ta'ala to kuma bayan ya koma halwar can kasarsa daga daga nan radiyallahu ta'ala anhu ya dinga kai da kawowa yana kira zuwa ga Allah zuwa kutar jalo wani lokaci yana kuta tora din duk da baki daya har kuma izinin jihadi ya zo mashi ma shine ƙarshen mai jihadi lalle baban su shehu baban shehu ibrahim alhaji abdullahi lalle ya yi jihadi da takobi shine ƙarshen jihadi sai da ya ga tura mulkin ya yi jihadi da suwa da tura mulkin mallaka ba ka zo ka ta kashe yan uwanka musulmi ka ce ka yi jihadi ba da tura mulkin mallaka sai da ya ga tura mulkin mallaka sun haɗa shi faɗa da yan uwansa kamar yadda suka yi shehu umar rubutu sun haɗa shi faɗa da yan uwansa ma'ana ‘yan uwansa musulmi, kissa ce da sai ta cutar da na yanzu an riga an yi abin da aka yi duk da baki da amma akwai mutanen da jikokinsu na yanzu duk nan duk kusan suna da wanda suka yaƙi alhaji abdullahi ya ce shi kenan kowa ya ɗaukance ɗamara kowa ya kwance ɗamara yanzu in mun kashe mun kashe ‘yan uwanmu musulmi in mun ba su su halaka mu in mun kashe har gobe a ɓata mana suna cewa ba ƙasanmu muka karewa ba masu mulkin mallaka muka yaƙa ba ‘yan uwan musulmi ka to ya zama ƙasa ba ta zaune wajen sa ba shine ya hijira Gambia shawa shine ya hijira Gambia sai da ƙarshe turawa suka nemi ya dawo Shehu Malik sai kuma ya shiga tsakaninsa da turawa duk gaba ki da to amma dai a yi jihadi a kan daula Shehu Marubuci shine na ƙarshe Shehu Ɗan ya yi nasa wa'yansu daga ciki amma shi kuma shine na ƙarshe duk gaba ki da to tun daga nan ya soma wasiƙa da malaman nan wajen da dukkanin ƴan uwansa da ƙasidoji da da ya yi duka baki ɗaya har ya zama kuma ya ɗaura yaƙi ya ɗaura yaƙi duka baki ɗaya farkon garin da ya fara yaƙa jakanko ta ƙasar gini ita ya fara wanda suka rusa shi suka karɓa wanda ba su karɓa ba ya kore shi daga ƙasar duk gaba ke wanda ta fara zama ƙasa a ƙarƙashinsa ya zauna shekara hudu a ciki sannan ya zuwa ƙasar dengwarai wannan wanda shau yake faɗa dengwarai suna na a cikin rilatu fanakiriya to dengwarai ɗina ita ma shi ya shigar da musulunci ƙasar gaba ki ɗaya shi ya yaƙi ƙasar gaba ki ɗaya ya yi shekara uku a ƙasar ya kafa masallatai da zawuyoyin wazifa da komai to duka ba gida to ba kafirai kuma idan su ya soma da wani ba ya soma jihadi ba shi ma zai yi irin abubuwan da dan fojo ya kala kala to kuma ya dace a hada karfi da karfi to ba kafirai kuma suka soma duka ba gida duka ba gida a 1952 duka ba gida izini ya zo masa daga Allah na jihadi duk da baki ɗaya ya fara kau- aka fara kausawa su ma kafiran su yi sahu shi ma ya ya sahu aka fara eh, kausawa a tamba eh, tamba a jikin a tamba aka fara kausawa Allah ya rusa ma kafiran duk da baki ɗaya ya mallaki masarautarsu duk da baki ɗaya sannan ya yaƙi gyarke ita ce kuma masarautar bambarawa duk gaba gida ita ma Allah ya bashi nasara a ciki ya rusa gumakanta ya zama ta zama karkashinsa duk gaba gida sannan ya yaƙi niyaro niyaro wanda nan ne ya baka kafira maguzawa ma duk a wannan lokaci duk gaba gida daga nan wuta yaƙi kuma dai kuma ta faru duk gaba gida har ya yaƙi gajida da yalma da waitala yanzu an shigo maji da sansan har ya zo sego wannan babban kasa ta musulunci ta ta sharifai din nan ta mali daga da shi ya zo ya kafa musulunci a ciki radiyallahu ta'ala da duk masarautocin da suke karkashin ta da komai duk gaba daya da masarautocin da suke karkashin to fa kana sagwa da yayi yanzu kuma idan turawa da komai suka ga abin nan ba mana lafiya ba ne in sun kyale shi ma wannan zai kama afirka gaba gida kama sagon nan kuma ya jawo bare sarkin sagon ya gudu da dukiyar ƙasar da gaba gida ya dawo hamdallahi a duk gaba gida su ma kuma musulmin afirkan gaba gida sai wannan ma muka bar shi ma ba zai eh, zama shugaba kuma zai zama din shi ne gaba gida bare kasar musulunci da kasar ilimin ta farko tun buktu daga yau ga abokin hamayya fa kuma yana so ya nasara a kanta ya goge sunan da yanzu ya zama shi ne abu da tumbuktawan da masinawan da faransawan da waye su kuma suka ja sau haka aka dinga yaƙe yaƙe haka aka dinga har Allah ya taimake shi akan masinan da baki ɗaya kwace ta duk da baki ɗaya ya kwace masinan duk da baki ɗaya har su ma kuntawan da gabaki ɗaya sai da dai aka haɗa ƙarfi afirka gaba ɗaya ta haɗa ƙarfi da ƙarfe da turan da komai sannan shi ma aka zo aka kewaye shi sannan shi ma aka zo aka kewaye shi haka aka dinga yaƙi har sai da yaƙi ya kawo shi radiyallahu anhu bandiyan gara bandiyan gara a nan yaƙi ya karye masa radiyallahu ta'ala akwai dutsen da ya hau da sojojinsa su makiya suna cewa su zo sun kona dutsen duk gaba gida su kuma su ya saboda rinduna ce hatta larabawa hatta kuma yanzu mutane nan galibi za ga akwai wanda ce akwai kakanmu na kaza ya daga cikin wanda aka shiga kogo din nan da shi har ya ce to ga yaki abin da yayi ya aika ɗansa shawa Ahmad Tijani nan ya je ya siyo mabbayi shi bayi yake so ya zuwa sojoji sai ya siyo bayi dubu hamsin ya zuwa su a soja duk gaba ɗaya shi ne da rundunarsa shi yake ciyar da rundunarsa gaba ɗaya shau kansusi shau suka rubuta ya sa a cikin kashfin hijab kansusi ya ce na zo na same shi an yaƙi wajen uku ma da ni Allah ya bashi nasara duk da baki ɗaya kullum da safe sai an fito da tire dubu goma daga gidansa na abinci haka da dare sai an fito da tire dubu goma shi ke ce da zinarsa in ya yi yaƙi ya yi yaƙi sojojinsa sun rasu da yawa shi zai haɗa zinare ya aika afirka a ji a siyo sojoji fiye da dubu hamsin da da za a zo a a zo a yaƙi alhaji umar da aka ce mai yake roƙa mana wa rifka haji umar duka baki ɗaya Allah ya ba mu arziki cikin mu tafiyar da shi cikin Allah irin na alhaji umar da shehu mauludu fa ya zo ya ziyarce shi aka yi aga mauludu fa almajirin ka fa ya zama sarki babba ya zama kaza ya zo ga randa guda ya bashi da zinari shehu mauludu fa ya ce ne zan yi da ita kai ne sarki ne kika da buƙatar kuɗi ni za ka iya rubuta min littafin karimamu shi nake so nan da na aka rubu- raba ma- ma- marubuta eh, rubuta a ba mu tun zina da ce ya fi son littafi ya ga zamanin da yawa Allahu Akbar Allahu Akbar to nan a nan dai eh, da dangara din nan eh, nan da gambare a nan ya shahada radiyallahu ta'ala mu a aqidan mu hayo yana nan da nan. sai dai kuma yan wayoyi suna cewa dai an ce yayi shahada dai da ga shiga ne kuma ba da bane da an cewa Allah ya yi wannan shi da kansa ya fara kansu ya ce ina zaune aka zo aka ce masa mutanen kunta suna nan suna haɗa ma yaƙi sun ce sai suka shiga ka ai ba zan mutu ba tun daga cikin an gaji ta ce me ba ana ba za ka mutu yace na riga na haihu ga ɗana Ahmadu duk mutumin da ya haihu ai bai mutu ba inda akwai ya dawo akwai ɗansa sunansa ba zai fito ma'ana zuriyarsa za ta za ta yi ta abu an ce wani abu ne kake ɗauke da shi yanzu kuma ko bayan ka mutu yana nan kuma ƴaƴanka su gaje shi tana ɗauke da shi da ce sunanka sunanka yanzu naka ne ko bayan ka mutu ma sai a yi ta baban mu kaza a yi ta sa ma suna a duk gaba a ta sa ma suna da duk gaba ki da to radiyallahu ta'ala anhu nan yayin shahada da sahabbansa da yawa da waɗansu daga cikin ƴaƴansa Muhammad al-Mahdi nan ya rasu da Muhammad al-Makki da Muhammad al-Hadi duk gaba gida ko kuma masu aƙidar cewa ya shiga wannan kogo ya shiga wannan kogo 1864 radiyallahu ta'ala anhu. ya faku yana da shekara 70 da annaba da yawa suna nan Eh, Ili- annabi Iliyasu da Idrisu radiyallahu waliye bayan Allah da yawa suna nan wannan khadiru da bayan Allah wa'anda suna nan wannan ba wani abu bane dan an ce an faɗa kuma tsoron minci ba za mu ki faɗa ba to mutum yana da alheri ba zai ji tsoron minci ya faɗa wanda amma muna faɗa wa yan uwanmu na Allah yana da kuma ko ya rasu sunansa gashi nan ya wanzu a tashi in dai za a yi tarihin Afirka nan in dai za a yi tarihin musulunci a afirka nan waɗannan ƙasashe wajen guda uku mali senegal guinea in dai za su yi tarihi sai sun faɗe shi in dai za su yi tarihin musuluncin sa kowane littafi a faɗe shi haka mu ma kasan mu za a yi tarihi sai an sai an faɗe ta radiyallahu ta'ala ya rasu yana shekara saba'in adadin yakin da ya yi da kansa ya jagoranci ya kokowa yaki talatin da biyu yaki talatin da biyu adadin yakin ne adadin yakukuwan da ya aika kwamandodinsa suka yi yaƙi hamsin yaƙi da haka ya yi yaƙi tamanin da biyu yaƙi yaƙi tamanin da biyu har ya karya tsafa-tsafa da kafirci so suka ruda rabbi Allah ya ce wannan lamari na Allah ne haka lamarin Allah ya ce wannan ita ce sunnan Allah ita ba dan sunnan Allah ba Allah ya taso shi wa faru ruci rabbi Allah an bayan kafarar tura da ƴan uwansa ma musulmin wani yamma mutanen Timbuktu da kaza duk suka zo suka tishe shi da yanzu ba kafiri a Afirka haka turawa ma suka faɗa da yanzu ba kafiri a Afirka amma haka Allah ya shirya to wannan wa'yan suke so duk wannan alherin da Allah ya ba a faila mu bari mu ɗauta kobi ko a yi jihadi nan da nan ƴan uwan mu musulmi ma su haɗu su bubbuge ma a ce ƴan terrorism ne to bare ka ba ba ku takobin da za a ɗauka al- al- Allah za a ɗauka ai ta zikiri ai ta ma'arifa ai ta batai ai ta komai kowa ya ku zama na Allah duk gaba ɗaya an zuwa da jinin ko kaho ba ba an zuwa da jinin ko kaho ba amma da yanzu shehu ibrahim radiyallahu anhu duk wannan Allah ya ba shehu ibrahim nasara a duniya na ba afirka ba wanda bai taɓa ba wani wali a afirka ba ya yaɗa musulunci da wani wali da ya yaɗa ba ya yi tajdidin addini da wani wali da ya wannan gaskiya ce wanda ko kafiri ma ba maki ma shi ya fi musannin wannan to yanzu da takobi ya ɗauka ya jihadi da ya kai wannan da tuna an bubbuge shi ana cewa mulki yake so duk da da tuna an bubbuge shi ana cewa mulki yake so har yau wa'yan sun kyale shi wa ɗan bota ba su kyale shi ba hmm? sai ba a yaki a sunna ai ba a kaza kaza kaza kaza kaza bare shi ma shi Umar kudu har yau wa'yan su kasashen da ya yaka wa'yan su ba su kyale shi ba ai dan neman mulki yayi ai dan neman kaza kaza kaza kaza kaza to haka suke mun gode wa Allah da Allah ya kawo failan nan duk waɗannan abin da waɗannan wa dama ni ita suke nema dama ita suke nema inda shi da kansa shi Umar Rubuci ya ce ina kauna wajen Allah na zama ni ne ma abocin failan nan jikan sai da Fatima ta Zahra nan shi wani banza a wani gari ya shafara ba sharifi bane ai ba mu ce ma sai an yi dawa ba an kuma wanda zai hau wannan mukamin ba sharifi ba duka baki ɗaya amma ya ya musulantar da al'umma annabi ya imanantar da su ya tarbiyyar shi ne babban muradin sa ba wai dan takama da wannan jinin ba aiki ba takama da wannan jinin ba aiki duka ba tarafin ruhu fi haikali marwa'i fa kulliyar sirruhu duka baki ɗaya ne kake so faɗa ma abin da aka mutum ana to yana daga manya-manyan kalimofinsa da ya bari Allah ya ƙara da a gare shi ɗansa Shehu Ahmadu Allah ya kiyaye ya aike shi ya ce ya haɗo man runduna kafin ya dawo Shehu ya yi shahada shi kuma bai zo a kai mamu baya shi kuma shi ya ba wa ƙasashen nan wahala shi ma sadauki ne ba na wasa ba shi kuma ba wa'anda rundunan nan da ta haɗu dai maganin babansa shi kuma ya halaka su gaba ɗaya sai ya halaka su gaba ɗaya shi kuma to ikon Allah da tura mulki mallaka suka ga yawwa sun samu abin da yake so yanzu duk sun lagargaza kansu su ko tura mulki mallaka suka kama su suka shigar da hannunsu to da ya ga tura mulki mallaka alamar sun kama wajen to shine yayyo hijira da jama'ansa gaba ɗaya da zuriyarsu gaba ɗaya da bayinsu da dabbobinsu da gari ne guda rindina ce guda ita su yi madina annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan suka shigo garin babarsa suka sani da shi jikan liman liman din nan a madan liman duk gaba gida sannan suka shigo sakwato suka zo suka zauna a mai kalgo wannan gari tabi ne yanzu ko so suka zauna a mai mai kalgo na rashin sun shigo dama da rashin lafiyar tasa ragowar raunukan yaƙi da kaza wannan suka zauna a mai kalgo har ya rasu a na kabarinsa yana nan kofar sassala ne da za a biyo sassala shi Umar Kuci sai an biyo ta kansa radiyallahu ta'ala anhu ya daga cikin manyan kalimomin shi Umar Kuci radiyallahu anhu wannan dan nasa babba sai dai Ahmad al-Tijani ana ce Ahmad al-Kabir sai dan dan uwansa shek dan dan uwansa da kike suna sunansa Shehu Ahmad al-Tijani ana ce masa Ibn Ahmad bin Sa'id wanda Shehu Umar Kuci ya naka shi a Masina ya sarauta shi a Masina sai Alfa Umaru sharno bila sai shehu raji na gwando din nan shi ma shehu farko ya bashi ya zama kalifansa a bayansa sai shehu muhammad bin ibrahim jallo waya shi wannan sai dai muhammad bin ibrahim din nan yana daga cikin wanda baban shehu radiyallahu anhu shi ma yayi mulkantaka a wajen su kila shi yana daga wanda ya ma ijaza amma fa baban shau yana da ijaza goma sha ɗaya yana da ijazan khalifan fasma na wannan lokaci da mazajen magarib duka baki ɗaya tarar da su da misira da ya je da koma ya irin wannan kewayawa shi ma ikon Allah ya yi jihadi sai dai shi da kansa ya lura so ake tarihi ya maimaita kansa a zo makiyansa na gida din da na wajen su kuma haɗe kai abin da ya samu shan kwarubutu ya kuma samunsa ya kwance kamar yace Allah ya gani ya bari wata da haka shi Ibrahim yake cewa ya gaji babansa bi gazuwin wata alimin wa hajjin wa hijratin na gaji babana bi gazuwin da yakin ma na takobi wata alimin da karantawa wa hajjin alhaji ne sunan sama alhaji abdullahi wa hijratin da hijira babansa ma ya hijira ya koma wata ƙasa gambia hijira baki da bi gazuwin وتعليم وحج وهجرة وعاش شكورا وقد عاش صابرا رضي الله تعالى عنه asabira to yana daga cikin waɗanda suka abu sai kalifofinsa kuma na ‘ya'yansa na sarauta kalifar sarauta kuma kalifar sarauta bayan sa dai wanda wanda ake wa mubaya kuma ya zama sarkin musulmi shine kansa shehu tijani babba shehu Shehu tijani babba duk duk gaba kida an masa mubaya a masina ban jangara din a masina to kuma tura da suka kama wajen yayyo hijira da jama'an su gaba kida suka shigo Najeriya din nan har suka zo mai kargo a nan ya rasu kabarinsa yana nan ya rasu a mai kargo 1897 ya rasu duk gaba gida sarkin musulmi na wannan lokaci sarki abdurrahman bin atiku ibn shaykh usman dan fodiyo sarkin musulmi abdurrahman dan atiku dan shaykh usman dan fodiyo ya ƙara sarauta musu wani ya sarauta musu ƙarin wannan muhammadu bashir dan shaykh umar rubuti din ya ba shi dawakai ya ba shi kayan sarauta ya ba shi komai duk gaba gida ya sarauta shi to shi kuma sai ji Muhammadu Bashir din radiyallahu anhu shi ya ga nan kuma ya ba su gari sunan ta Darus Salam ya ba su gari Darus Salam sun dan zauna a garin kaɗan yan watanni kaɗan shi Muhammadu Bashir ya ce wannan wajen ba wajen zama bane ga inda iyayen mu suka yi nufin za su tafi Madina annabi suka yi nufin za su tafi kakan su inda ya fara zama to sai to daga nan suka bar Darus Salam nan kasar Kebbi mai karbaɗin nan da sarki musulmi ya ba su suka bar wannan suka dawo gini wannan ta zariya gini wannan ta zariya daga nan suka je burni a hanyar misau ka samu kenan ko na jin ko ko ina ne? misau to suna misau din nan ne suna burni din nan ne sokoto kuma ta haɗe a hannun sarkin musulmi ta haɗa a sarki- a hannun sarkin musulmi kuma na wanda turawa suka zo suka kwace Sokoto shi ko sarkin musulmin ya da jama'an ta gaba ɗaya ba Sokoto ya koma wajen wa'annan inda suka suka suka yi daga a can suka suka yi daga a can aka ga turawa ai da sarkin musulmin da wa'annan jama'a kuta ina ga inda suka yi da- daga to anan turawa suka bi su sai da aka yi yaki bakwai yaki shida suna waka turawa ga baki ɗaya waki sai anan bakwai din Allah ya ba wa turawan nasara sannan shi sarkin musulmi Muhammadu Dahir sarkin musulmi a Dahir da ake cewa to sannan ya shahada a wannan yakin su kuma zuwa suka kama shi Muhammadu Bashir sarkin musulmi Muhammadu Bashir suka kama shi suka zo da shi lafa da suka kashe shi a lafada yana daga cikin wanda aka kashe a lafada to eh, suka suka kashe shi a lafada to daga nan Hutawan suka ƙara yi wa sarkin musulmi Muhammadu bayan sarki Muhammadu Bashiru sannan suka yi wa ƙaninsa kuma Ahmadul Madani aka yi ma mubaya shi ne sarkin musulmi Ahmadul Madani Ahmadul Madani ɗan sarki Ahmadu ɗan Shehu Umar Rututi ɗan wannan Shehu Januwa ba Ahmadul Madani yanzu kuma sarauta ta dawo jikoki Ahmadul Madani to shi kuma Ahmadul Madani dinnan radiyallahu ta'ala anhu shi ya tafi da su shi ma ya ce to ubanna mu kama hanya mu ci gaba ya zo da su ƙasar katago radiyallahu ta'ala har ya iso hadeja sarkin hadeja kuma a wannan lokaci ana ce mara mai shahada sarkin hadeja na wannan lokaci ya ba su yan liman da suke zaune har yanzu ana ce mata yan liman tijjani ya duka sarkin hadeja ya ba su kila kuma an ce sun yi noma ne a wajen damuna ta zo ta same su a wajen suka zauna suka yi noma irin hatsin da yake fito musu a kuta ya fito musu a nan wajen suka nemo da sarki to Allah ya ba su wannan waje sarki ya ba su shi ma ya karɓi tijjaniya duk gaba ki zama daular da tijjaniya ce duk gaba ki da to suka zauna a liman tijjani har yau jikokin su a nan wajen yake wa'yansu kuma daga cikin suka ce ba wannan ne wajen zama mu bana kun ga alama kuna so ku kafa gari madina aka ce mu tafi wa'yansu kuma daga cikin suka ja zuga suka tafi gaba ki daya suka zo suka kafa gari a Sudan ana ce ma Sena eh Sena a cikin a cikin Sudan so suka kafa Sena gari a eh, Sudan duk gaba kiya har kuma suka iso Madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamani da tsaho suka yi wa jikan eh, dan uwan Shehu Umar Hutun alfahashin suka yi man mubaya shine shugabansu kuma shine babban malamin gabas ta tsakiya babban malamin Saudiya su Urdun zuwa da shi ne shugaban su a wannan makiya da ba san tarihi ba in an yi sa aje aje ka aba ma a shimfiɗa kyalle a yi wazifa na aka shimfiɗa kyalle a wazifa a kama aka yi wazifa kuma ab- eh, wannan baban wa'annan sarakunan na Saudiya ma yana da rai ya kama garin ma amma bai iya hana ba shi ya sunansa Abdulaziz ko Abdulaziz ma gaba ɗaya yana da rai amma bai iya hana ba shi wannan alfahashin ya rasu 1930 ya rasu 1930 to da ya rasu ne nan da nan hukumar Saudiya ta hana abubuwa amma yana da rai ba ta iya hana ba saboda karfin da Allah ya bashi ta ce za ta hana mutane za su yi mata zanga-zanga saboda duk shi ake bi duk gaba ke da kuma Allah ya rasu da shekara zai shan ubra ya shiga gari shi kuma ya shiga 1935 radiyallahu ta'ala wanda shi ake cewa alfahashi dan Ahmad bin Sa'id dan dan dan uwan Shehu Umar Rubuci duk gaba ke da wannan shine dan tarihi dan kaɗan na Shehu Umar Rubuci radiyallahu ta'ala an to kuma za mu ji abin da ya gaya mana a ciki yana da littafai da yawa amma an kona littafansa kusan gaba ɗaya an ce littafin da ya tsira shi ne wannan riba shi Allah ya tsira mana da shi amma dai an kona abubuwa da yawa a duk da baki da Allah ya ba mu lafiya mutum ya ba addini a hankula ya ba addini amma in ya ce ba zai bi hanyar nan ta faila cikin sauƙaƙe ba cikin waye duk da ba ƴan uwansa musulmin su za su fara kwaye ma baya a ragar da za shi a ata ma suna kuma da an an lalata shi in an halaka shi ma an kuma za a ban ma sunansa na alheri za a ban ma niyyarsa ta amma sai an bata ma suna a ce miki yayi miki kaza kaza yayi miki duk gaba ki da yanzu idan da suka fata wa jikan shi dan shi jami'ar Muhammad al-Kabiru suna ai ba wani jihadi da ba wani taimakon wannan kabila shi ma sarauta yake nema da kaza kaza maki Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya mu yi addinin mu a sauƙaƙe mu yi mu mu yi faila mu mu yi ma'arifan mu mu samu duk waɗannan abubuwa da waɗannan bayan Allah suka samu duk da baki da a haka mai hankali bari a ga Allah kiyaye ne kiyaye fatiha da salatu fatiha